الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهي تجري بهم في موت كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصرني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم الما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara bijahi sayyidina wa maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama mun kwana a cikin kissar annabi nuhu alaihi salamu wadda ke cikin wannan sura ta suratu hudin wanda insha Allah za mu ci gaba abinda aka karanta jiya wanda bai samu shiga ba insha Allah akai za mu tashi shine na wahiya tajri kamar yadda alarin ya karanta Allah muna muwafaka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce komi yayi redi komi ya kammala umarnin da aka ba annabi Nuhu ya cika kuma ya cika abinda aka ce ya ɗauka na dabbobi da mutane da ƙwari duka ya ɗauka kuma umarnin da aka ba shi wanda shi ne zai zama jagora na tafiyan nan da za su yi ta wata shida a cikin jirgin ruwa kuma ya bi umarni domin a wata sura ya Allah tabaraka wa ta'ala ba shi umarnin cewa wa idza stawaita anta wa man ma'aka 'ala al-fulki faqul alhamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi adh-dhalimin idan kai daidai akan wannan jirgin ruwa kuka yi daidai kowa an yi ready to abinda za ku ce sai ku gode ma Allah sannan kuma wani ya ce sannan kuma ku yi addu'a Allah ya saukar da ku wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin ya Ubangiji yanzu mun riga mun shiga abinda muke nema watan ka saukar da mu wurin sauka wanda yake mai albarka to kaga duk abinda za a yi an yi to shine Allah ke kissanta mana kamar ana yi mana hoto ko ma cikin yadda al'amarin ya kasance sai aka ce wahiya tajri fi maut wahiya tajri bihim fi mawjin kaljibal to ga ta nan sun hau jirgin da annabi Nuhu da mutanen da dabbobin da kowa ga sunan sun hau wahiyar tajribihim tana tafiya da su tana gudana da su fi maujin a cikin wani irin kumfa mai girma watan kumfa ne mai girma tunda ba kumfa bane irin na gulabi dibi ma kumfan gulbi to balle a ce kumfa na ruwan da za su haɗa duniya gaba ɗaya da aka yi Allah ta'ala ce wahiyar tajribihim ita jirgin ruwan tana tafiya da annabi Nuhu da sauran muminai tare da shi watan fi maujin a cikin kumfa kaliji bali mai girma kamar duwar watsi kamar manya-manyan duwar watsi haka kumfan ya kasance aka ce kamanta ba wai an kamanta girman su da duwatsu bane ai shi kumfan ya yi kowane dutse ko ni tsawon shi ko ni girman shi ruwan ya haɗe shi don haka aka ce tsakanin ruwan da dutsen da ya fi kowane tsawo a duniya ruwan sun gota shi da kamu arba'in ruwan sun gota shi da kamu arba'in dutsen fa da ya fi kowane tsawo a duniya a wani jabalin to a tsakaninsu tsakanin ruwan da shi sun gota shi da kamu arba'in to kenan cewa kaljibali watan yana nuna wajen ɗaukakar su ne ba wai sun yi daidai da duwatsu ba ina sun kera duwatsu watan ruwan sun kera duwatsu wana da nuhun ibnahu to a lokacin ne sai annabi nuhu ya kira ɗansa kan'ana kana ya ce ya zama waladahu ɗansa ne ko kana waladahu haza kafir ɗansa wannan kan'ana ya zama kafiri ne amma shi fa annabi nuhu bai ko da labari bai san cewa kafiri bane don an ce da ya san cewa kafiri ne ba zai ce wala ta kuma alkafiri ne ba kada ka zamo tare da kafirai cewa kada ka zamo tare da kafirai ya tabbatar da cewa bai san halin da yake ciki ba to shine sai ya kira shi wana dano hun ibnahu kan'ana ya ce wannan kafiri ne wa kana fi mazilin yana nesa da annabi nuhu a addini wa yana kafiri kenan yana nesa da annabi nuhu wajen shiga jirgi tsakanin shi jirgin akwai nisa shi yana can nesa da jirgin aka ce shine ma na fi ma'azilin yana nesa da jirgin aka ce a fi ma'azilin ai ba su tare na nesa da shi wajen addini shi annabi nuhu yana kan tafarki na tauhidi da imani da addini daga Allah shi kuma kan'ana fi ma'azilin yana can nesa cikin kafirci kenan to a wannan lokacin sai aka ce sai ya kira shi in ma fi ma'azilin ne yana nesa da jirgin ruwan dai yana ɗauka ko kuma yana nesa da shi da addini sai a ɗauka to wannan jimla ce haliya alhali ba su tare a addini yana nesa da shi a addini wa kana fi ma'zilin sai kira shi yana nesa da shi an safina ta gabarin jirgin ruwa ya bunayyir kab ma'ana yace ya bunayyi ya dan karamin dana irkab ma'ana ka zo ka hau jirgin nan tare da mu mana ka zo ka hau jirgin nan tare da mu aka ce in ya an an ɗauka yana nesa da shi addini ya san halin da yake ciki to kenan yana nufin ya taho ya yi imani ya shiga don ya tabbatar da ba mai shiga cikin jirgin nasa mai imani wala takun ma'al kafirin kada ka yadda ka zamo tare da kafirai a cikin wannan azaba da za ta halakar da su a nan ne aka ce watan shi bai san kafiri bane annabi nuhu bai san kan'ana kafiri bane amarahu bir rukubi ya umarci ɗansa kan'ana bin rukubi ya zo ya hau ai amarahu bil imani ya umarce shi da yin imani allazi bihi yastahiqqu rukubu safinati ma'ahum wanda da yin imanin ne za su cancanci watan hawa jirgin ruwa tare da su to abinda ɗan sai amsa mishi sai ce qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma yace da sannu abinda kan'ana ya amsa mu babansa kenan annabi Nuhu alaihi salam yace sa'awi da sannu zan taro kai ila jabalin zuwa wani dutse yana ganin akwai wani dutse kafin ruwan ya haɗe shi an ce a lokacin yana kan wata taguwa ce ko yana kan wani doki ne to shikenan yana jin in abin ya fi ƙarfin doki to ai ga manyan duwatsu can sai ya tahi ya tsere ya hau tudun mun tsira yace sa'awi da sannu zan taro kai ila jabalin zuwa wani dutse wannan magana yana yin ta ne kafin ruwan ya haɗe hadduwarsu ila jabalin ya asimuni min alma wanda zai kare ni ya kiyaye ni daga nutsewa a wannan ruwa kala sai annabi nuhu ya ce mashi la asima al min amrillah illa man rahim yace ai ko alama la asima yau ba wani wanda zai iya kare ka daga al'amarin azaba ta ubangiji don ya darka ko wai mana la asima an bashi akan ma'anarsa an ɗauke shi fa'ili ne babu wani wanda zai kare ka asim wanda zai kare ka min amrillahi daga al'amarin ubangiji na azaba kenan bari ganin wai dutse zaka sai ka tsire ya kare kai ci a dutse ba zai kare ka ba kai ba dutse ba la asima al-yawma min amrillahi babu wani wanda ya isa ya kare wani yau daga al'amarin Ubangiji na azaban nan. Wasu kuma suka ce kamar da Ibn al-Jawzi ya ce asima din ne yana da ma'ana biyu, kuma yana da mafhumi biyu. A iya fahimta shi da sunan fa'ili ba wanda zai iya tsare ka. Kuma la asima yawma babu wanda zai zama tsararre a yau min amrillah. Kaga ya zammi ya zai ismu maf'ulin. Ya zai ismu maf'ulin wai ba wanda za a tsare a yau. Asima wanda za a tsare. atima can wanda zai tsare a gance wanda zai tsare ismu fa'ilin kenan amma yan ce la asima babu wanda zai zama ma'asumi tsararre min amrillahi daga al'amarin ubangiji a yau babu wanda a tsararre illa man rahim sai wanda Allah ya ji kai ya rubuta shi cikin jirgin nan amma da zaran mutum bai cikin jirgin nan a to ba tsararre yake ba sannan kuma tunaninka na dutse zai kare ka ya dauke shi ismul fa'il kenan yace la asima al-yawma min amrillah babu wanda zai iya tsara wani ba mai tsarewa yau daga al'amarin azaba na ubangiji saboda ya darka ku illa man rahim sai dai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare wa huwa al-ma'sum shine tsarare hala ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa hala bainahuma al-mawju fa kana min al-mughraqin ana na ana tattaunawa watan wani dan a shatin da ake tsakanin shi dun suna nesa shi yana nesa shi ya gaya mishi shi ya gaya mishi to da aka ƙara wannan magana ko suna cikin maganan ma wahala bainahum almawju sai mawju kunfan kogin nan ko kunfan ruwan nan hala sai ya sha makance shiga tsakani bainahuma tsakanin annabi nuhu da kan'ana ko da annabi nuhu yake ji ba sai gaba kowa ruwa ya haɗe shi kumfa ya shiga tsakaninsu an ce shi ne wahala bai na humal mauju wasu kuma suka ce wahala bai na humal mauju ana nufin shi kan ana mai cewa sa'awi ila jabalin ya asimu ni min alma'i haba bai tantance ba kawai sai ga kun ba ga tsakanin shi da dutsen da yake magana dutsen da yake ganin wa in yi hakkin ya hau zai tsira sai ga shi kumfa na ruwa ya shiga tsakanin su wa kana min almughraqin watan fakana min almughraqin sai ya zama minal mughraqin cikin waɗanda aka durmuye watan a cikin ruwan nan maka su fi safinati sittata ashhurin shehu radiyallahu ne yace sun zanna a cikin jirgin nan wata shidda wata shidda da suka zauna sun shiga jirgi watan goma ga watan rajab sannan jirgin ya tsaya suka fito goma ga watan almuharram ranar ashura goma ga watan almuharram kenan to a wannan ne sai Allah tabaraka ta'ala ya ba su umarnin su fito shine Allah tabaraka wata'ala ya ce wakila sai aka ba da umarni aka ce ya ardu kaga ba a faɗi wa ba da umarnin ba aka ce Allah ne tabaraka ta'ala ya ba da umarni mubasharatan ko kuma a bisa harshen mala'ika jibrilu ya ce ya ardu ya ke ƙasa ibla'i ma aki wa ya sama uqli'i wa ghidha al-ma'u وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين الله تبارك وتعالى ce to yanzu da aka yi wata shidda ana ruwa ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا to haka Allah tabaraka wa ta'ala ce ta yi ta tafiya to yanzu magana an yi wata shida duk zagayawa babu inda jirgin annabi Nuhu bai zagaya ba cikin duniya har daidai inda ɗakin Allah yake da ya zo nan sai da ya dawafi shuɗi bakwai sannan ya wuce ya zagaye duniya babu kusurwa ta duniya inda jirgin nan bai tafi ba kamar yadda malamai suka faɗi wallahu alam to shine magana ta wata shida ta ƙare jirgin annabi Nuhu ya gama zagaye kuma an halakar da duk waɗanda za a halakar sai Allah tabaraka wa ta'ala ce sai muka ce ya ke ƙasa ibla'i ma ake ki haɗe ruwanki da kika bubbugo ai da ma watan ruwan na haɗin gwiwa ne da na ƙasa da sama wa fajjarna al-arda uyuna to wannan ruwan da ya taɓa bugowa falta kalma wala amal kadurir sai aka ce to haɗe abinki Allahu akbar kaji iko na Allah ruwan sama da na ƙasa ya haɗu amma an ce ma ƙasa kin san naki haɗe naki wai ba za ta haɗe hawan da ya zubo da sama ba duk ruwan da ya zubo daga sama ƙasa ba za ta haɗe shi ba wanda dai ta san nata ne shi ta ɓuɓɓugo to shi za ta haɗe za ka sai ta haɗe gwargwadon nata shi ne ya zama riyoji wanda in an tona sai a samu ruwa in an tona sai a samu ruwa wancan na ƙudura ne ruwan ƙudura ne suka ta ɓuɓɓugowa don haka yanzu an ce ta haɗe da ta haɗe ruwanta su ne in an tona sai a samu riyoji an tona sai a samu riyoji daban-daban shi ne Allah ta'ala ce ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama waƙili'i ke kuma sama wato ki kame gabarin zubo da ruwa kaga ita ba cewa aka ta hada nata ba don haka na sama sai suka wanzu a bayan ƙasa duk ruwan da ya zuba daga sama shi yana nan ba a ce ba a ba sama umarni ta haɗe ruwanta ba abinda dai kawai aka ce mata ki kame gabarin zubar da ruwa kawai za ka tana jin umarnin Allah ta kame Allahu akbar komi na bin umarnin Allah komi na yin yadda Allah ya ce sai kafirin mutum da kafirin aljani su kaɗai ne suke saba ma Allah amma komi yana biyayya ga Allah komi na biyayya ga Allah da Allah ya ce yayi zai da Allah ya ce yayi zai bai san saba ma Allah ba sai mutum da aljani su kaɗai ne Allah zai ce su yi su saba ya ce su bari su saba Allah kiyashe mu Baka Allah tabaraka wa ta'ala ce ya ardu bilahi ma'aki wa ya sama'u waqlihi wa ghida al-ma'u aka ce ita kuma ta kame ta bar zubar da ruwa to wannan ruwan da nata tunda ba a ce ta shanye ba kuma ba dama ita kuma ƙasa ta haɗe ruwan da ba nata ba dan ma ake kawai aka ce ruwanki wanda kika bugo da shi don haka sai suka zama su ne gulabe manya manyan gulaben nan na duniya da ake ake da su yanzu saboda kahin tufa na babu gulbi ko guda kafin tufa na ba irin wannan manyan gulabe babu su ko kaɗan amma sai ga manya manyan gulabe irin su waɗannan da a ce albarul aswad da sauransu duk inda manya-manyan gulabe na duniya da suka shahara to duk lokacin aka same su ruwan da ya sauka ne daga sama ba a ce ta shanye su ba balle ta shanye kuma ƙasa ita kuma ba ta umarnin ta shanye fiye da nata ba to shine waya sama wa qili'i wa ghidal ma'u wa qudiya al-amru wa ghidal ma'u sannan sai aka faƙar da ruwa ruwan na na na ƙasa sai aka faƙar da su duk inda ba sun taru bane a matsayin gulabe sai aka faƙar da su shikenan sai ruwa ya ta yin ƙasa ya ta yin ƙasa ya ta yin ƙasa har ƙasa ta ƙafe ta ƙafe babu ruwan wa ghidal ma'u wa qudiya al-amru aka hukunta al'amarin halakar da kafiran annabi nuhu wai ma'ana qudiya al-amru an kai ƙarshen su qudiya al-amru an kai ƙarshen halakar da kafiran annabi nuhu shi kenan an gama da su shi kenan magana su sai da tari shi kenan sai da tari wa qudiya al-amr imam al-qurtubi yace wa yuqalu inna allah ta'ala yace haqiqa allah tabaaraka wa ta'ala a aqama arhamahum ay arhama nisa'ihim a wannan lokacin da aka ce wa qidal ma wa qudiya al-amr wastawat al-judi sai wannan watan jirgin ruwa sai daidaita akan wani dutse wanda ake ce ma judi judi sunan dutse ne aka ce dutsen nan a ƙasar hindu yake in ji wasu malamai wasu suka ce a jaziratul arab ne yake in ji wasu malamai wasu suka ce a a dai tsakiyar wajen iraq din nan ne to duka dai wallahu a'lam maganganu ne na malamai bisa kan ijtihado da wasu alal judi wasu ma suka ce a duk dutse ma na ce da shi judi wasu suka ce a judi sunan dutsen ne alami ne ga shi dutsen wastawat sai ta daidaita alal judi a bisa dutsen da ake ce ma judi wannan judi a sunan dutse ne wanda abinda Allah ya sa kamar yadda malamai suke faɗi ya samu wannan daraja akan shine a jirgin annabi Nuhu zai istiwa ya daidaita ya tsaya duwatsu ne waɗanda suke masu yawa waɗanda kowanne ya yi tunanin saboda girman shi da matsayin shi a wajen shi ne a kan shi ne watan jirgin annabi Nuhu zai daidaita zai istiwa'i kowanne ya yi tunanin haka akwai durusina ama yana ciki da sauransu duwatsu ne wajen kamar guda bakwai wasu suka ce guda hudu suka yi tunanin cewa duk su ne sai judi ya ga cewa wannan ba matsayin shi bane to tunanin ba matsayin shi bane shi bai da matsayin da Allah zai sa jirgin annabi nuhu ya daidaita akan shi to wannan tawazu'i ne ga Allah sai Allah tabaraka ta'ala ya ce to akan judi ma za ta istiwa'i wannan tawazu'in da yayi sai Allah ta'ala ya ce akan shi ne zai istiwa'i to sai Allah ta'ala ya ce wastawat alal judi sai ta yi istiwa'i akan wannan dutse da ake ce ma judi domin shi man tawaza'a haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawaza'a rafa'ahu Allah duk wanda ya kankan da kai ga Allah Allah zai daga darajar shi da kuma mutum ya yi ɗagawa ya ga ai shi ya dace shi ya cancanta sai Allah ya kasa da darajar shi kuma ba mutum ba kowace halitta in ta yi ɗagawa sai Allah ya ce to ta yi ƙasa in kuma ta yi ta yi tawazu'i ta yi ƙasa ƙasa ta ga ita bata cancanta ba ita ba ita ba ce to sai Allah ta'ala ya ce ita ce sai ya ɗaga darajarta kamar yadda judi din nan yayi wasta wata alal judi wa qila bu'dan lil qawmi zalimin aka ce bu'dan halaka ta tabbata للقوم الظالمين كمتانا نسك الظالمين
ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين
كما وسمع لم يسكتي ai ko da ba wai waɗannan duwatsu sun yi takabburi ba ne, wai ko da ba su yi tawazu'i ba, shi al'ada ta Allah, duk yadda yake sa abu yana tashi, to sai wani lokaci ya yi ƙasa da daraja shi, sai ya yi ƙasa da wannan tashin, in mutum ne, in wani abu ne, in komi ne ne yana tsakiyar tashin shi, sai a kai ƙarshen shi. Sai ya zan ba lokacin shi ba da lokacin wani abu ne kuma an tada wani abu. Haka al'ada ta Allah yake. kamar yadda imamul bukhari imamul qurtubi ya kawo wannan hikima daidai wannan maganar wastawat alal judi sai ya kawo hadisin bukhari na anas ibn malik radiyallahu anhu yace watan al'ada ta Allah duk abin da ya ɗaukaka shi musamman in na duniya ne to wata rana sai ya yi ƙasa da shi sai an ce ba shi bane in ana jin shi sai an daina jin shi in ana ganin shi sai an daina ganin shi yace ya inganta sahihul bukhari Anas ibn Malik radiyallahu anhu yace Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana da wata taguwa wanda ake ce ma adba'u sunanta kenan yace ba a tsere mata ko kada duk lokacin da aka tsere da wannan taguwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a tsere mata Anas ibn Malik yace wata rana sai ga wani balaraben kauye ya taho yana tahowa shikenan abin hawan shi ana zabura ko sai tsere ma adba taguwar nan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai al'amarin ya yi nauyi ga musulmi cewa an tsere ma tago annabi sallallahu alaihi wasallam kajinan duk da tago annabi musulmi ba su a tsere mata sahabbai ba su a ce an tsere ma tago annabi duk dabbobi ne tago wani da tago annabi sahabbai ba su so a ce an tsere ma tago annabi saboda tsananin kishin su ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan shine cikakken sunna sunna kazan mai tsananin kishin annabi sallallahu ta'ala sallam mai tsananin kishin annabi ba a faɗa wa annabi wata magana wadda bata dace da matsayin shi ba ka ji ba komi to ba kishi in ba kishin sunna ba sunna dan daga cikin kauna da soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam tsananin kishin sunna shi tsananin kishin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba a taba shi ka ji ba komi tsananin kishi ka ji ranka ya damu in kana da abin da za ka yi kai to kishin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan to kaji sahabbai suna kishin a ce ma an tsere mata tako annabi sallallahu alaihi wasallam to ko da aka tsere mata abin sai nauyi ga sahabbai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku wutar da kanku ku saukar da kanku ai al'ada ce ta Allah yace inna haqqan ala Allah Allah yarfa shay'an min ad-dunya illa wada'ahu yace ai al'ada ce ta Allah bai taba daga wani abu ba na duniya sai yayi kasa da shi don wasu hikimomi na farko dai a gano mai iko ne ga dukkan komi da kowa shi Allah sannan kuma in hankalin mutane ya yi nesa to ya dawo Allah a koda yaushe yana iya yadda ya so kuma yadda ya ga dama a lokacin da ya so saboda haka sai yasa aka tsere ma wannan taguwa ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam dan Allah tabaraka wa ta'ala ya gwadi ikon shi a cikin wannan lamari sannan kuma daga cikin dai wannan judi sirrin sa kamar yadda malamai suke faɗi wata akwai duwatsuna guda uku waɗanda Allah ya girmama wasu manya-manyan mutane da su kowane dutsen Allah ya ba shi girma ta dangane da girman wani daga cikin bayan Allah yace na farko dai akwai watan duru sina'a akwai kogon hira shine jabalun nur sannan kuma akwai judi wannan na annabi nuhu kowanne Allah ya girmama shi da wani annabi daga cikin annabawa shi dai duru sina'a a nan ne Allah ya gana da annabi Musa kaga ya samu girma ya samu daraja sannan kogon hira wanda shine na karshe judi na annabi Nuhu wannan na wasu wata alal judi sannan kogon hira shine jabalun nur wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam yayi ta ibada a cikin sa wa qila budan lil qawmi zalimin wa nada nuhu rabbahu sai annabi Nuhu sai ya kira ubangijin sai roki Allah fa qala ya rabbi inna ibni min ahli ya ubangiji dana yana daga cikin iyalina wa kad wa'attani najatahum haqiqa kaman alqawlin kubuta da iyana ahalina kace wa ahalaka da iyalinka wa ahalaka saboda haka wannan alqawli ne ya ubangiji kai mani kuma na san alqawlinka wa inna wa'adaka alhaqu alqawlinka kuma ta tatta gaskiya ce wadda ba sabawa allazi la kulfa fi wanda ba sabawa a ciki wa anta ahkamul hakimin ya ubangiji duk masu hukunci ya Ubangiji ka ne mafificinsu, ka ne mafificin masu hukunci, kai ne masanin masu hukunci, kai ne mafi adalcin masu hukunci. Ƙala ta'ala, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Ya Nuhu, ya kai Nuhu, innahu laysa min ahalika. Kai kake ganin kan'ana yana cikin iyalinka, ko da na ce wa ahalaka haka take, daram haka take, amma ban da kan'ana, laysa min ahalika. Innahu laysa min ahalik, bai cikin iyalinka, aka ce laisa min ahlika aka mai fasarori wajen uku aka ce bai cikin iyalanka waɗanda na yi alkawali iyalin naka ne amma laisa min ahlika annajina wanda za su tsira iyalinka ne amma bai cikin wanda za su tsira innahu laisa min ahlika alladhina wa inda bai cikin iyalanka waɗanda za su tsira au innahu laisa min ahli dinika ko kuma a'a ai ku kun raba jaha ba ku ɗaya da shi kai kana kan addini daga Allah kana kan tauhidi kana kan imani shi kuma bai kan waɗannan don haka laysa min ahlika bai cikin ahalinka a addini bai cikin ahalinka a addini innahu sani wannan ma tambaya da kai man ya kai nuhu iyaya najatahu roƙonka wayya aka yi bai tsira ba ko ko kana son ya tsira amalun ghairu salih tambaya ce wadda take ba ta yi daidai ba Allahu akbar Allah tabaraka wata'ala yana faɗa wa bayansa yadda ya so wanda kuma dole mu kuma mu yi ladabi ga hadarar bayan Allah don haka tun daga salaf salaful umma sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina za ka ga suna ladabi ga irin waɗannan mahallai in an taho sai a ce innahu amalun ghairu salihin fasarori gare shi da yawa to wannan fasara ta cewa wannan tambayar da kake cewa cewa inna bini min hali wa inna wa adaka alhaqu yace amalun ghairu salih tambaya ce wadda take bata yi daidai ba wai ita ce mafi sauki daga cikin fasarora innahu amalun ghairu salih aka ce kuma a'a innahu amila ghairu salih ainu aikan ana da kake gani ya kai nuhu yayi mugun aiki yayi kafirci a wata kira'a kenan innahu amila ghairu salih wata kira'a kuma على تقدير مضاف إنه صاحب عمل غير صالح وما أبوتين أيكي نيبا نقريبا shi kan ana nan da kake gani kana cewa inda bidi mira hali wato ma'abucin aiki ne ba na kwarai ba wai ma'abucin aikin kafirci ne kaga shi ake nufi don haka innahu aka ce ba waccan tambaya da annabi nuhu yayi ba wasu kuma suka ce a tambayar da annabi nuhu ya ce inna bani min ahli wa inna wa'adaka alhaqu ita ake magana cewa innahu amalun ghairu salih fala tasalanni ma laysa laka bihi ilm Allah tabaraka wa ta'ala ya ce watan kada kada ka sake tambaya ta abinda baka da ilimi akai ma laysa laka bihi ilmun abinda baka da ilimi akai shi min inja'i min kafiri na tsamar da ɗanka wanda a kafiri inni a'izuka an takuna min al-jahilin Allah tabaraka wata'ala ce inni haqiqani a'izuka ina maka wa'azi ina maka gargadi an takuna dan kada ka zama min al-jahilin daga waɗanda ba su san Allah ba wannan a'izuka an takuna min al-jahilin aka ce ai an haka ina haninka an hada su'ali gabarin karka sake mai irin wannan tambaya ba tambaya ba ce ta irin tambayar waɗanda suka san Allah kai ko ka san Allah za ka ba irin tambayar da ta dace da kai ba ce ya kai nuhu wa hazziruka li Allah ta kula au karahiyata an takuna min al-jahilin watan ina tsoratar da kai ina maka gargadi kada ka zamo cikin jahilai ibn al-arabi yace wa hadhihi ziyadatu min Allah wa maw'idatun yarfa'u biha nuhan an maqam al-jahilin ويعليه بها إلى مقام العلماء والعارفين مثلا الله سكتشي abin da ke wannan matsayi wannan mashadi wani ƙarin daraja ce daga Allah zuwa annabi Nuhu. Allah na nufin daga daraja annabi Nuhu ne daga makamin waɗanda ba su san Allah ba ko kuma ba su san watan hukunci na Allah tabaraka ta'ala ba a ɗaukaka darajar shi ba daidai gaba da sauran waɗannan gama gari. a ɗaukaka darajar shi zuwa makamin malamai arifai waɗanda suka san Allah shi ne ma'anar a izuka an ta kuna min jahili ina daga darajar ka zuwa arifai don ka tsaya can ka daidaita sahu da waɗancan waɗanda ba san Allah ba ina daga darajar ka ne zuwa gare ni ina daga darajar ka ne ka zamo cikin arifai sai dai Abdul Qadir Al-Jili addasallahu ruhahu shi ma a tafsirin sa sai ce watan ina tunatar da kai ce maganan ma jahilina duk yadda wasu ke fahimta duk ba haka bane Allahu akbar yace abin da ake nufi nan wai ina tunatar da kai abin da ka manta ne ai lokacin da nace maka watan zan tseratar da iyalinka ban yi istisna'i ba nace illa man sabaka alaihi alqawlu to sai hankalinka ya dauku ga illa man sabaka alaihi alqawlu sai ka komo kuma kana tambaya ta ka mance nace illa man sabaka alaihi alqawlu ya ce ai tunatar da kai ne na faɗakar da kai ne ga barin abin da kamanci na illa man sabaka alaihi alqawlu to shine kamanta don haka nake tunatar da kai a aizuka ina tunatar da kai kada ka zamo cikin masu rafkana a yi magana da su yanzu sun manci a izuka an takuna minar jahilai
قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها من قبل هذا فاصبرن العاقبة للمتقين
الله تبارك وتعالى يفدك النبي نوح عليه السلام cewa an yi magana da shi an ce illa man sabaq alaihi alqawlu amma kuma ya manci hankali shi ya dauku to wannan ɗaukar hankali ne ake dawo da hankalinsa shi annabi nuhu alaihi salam to shine sai annabi nuhu ya ce rabbi ya ubangiji inni ya a'udhu bika yana mai yanka hanzari ya ce ya ubangiji ina mai neman tsari bika da albarkacin sunayenka an as'alaka kenan kada in sake tambayar kama laysa li bihi ilmun abinda ban da sani akan shi wa illa taghfir li ya ubangiji halin da nake ciki in baka yafe man abin da ya faifaye min ni da gare ni ba wa tarhamni ka ji kaina akun min al khasirin zan zamo cikin waɗanda suka yi hasara kila ya nuhu aka ce ya kai nuhu ihbit bi salamin minna ka sauka daga wannan jirgi bi salamin da aminci annabi nuhu hankalin shi ya tashi saboda su makusanta ga Allah kyas kyas in sun yi to suna jin tsananin tsoron Allah saboda mukarrabi ne ne ko abraru ma saban Allah irin nasu daban yake da na gama garin mutane to su kuma muqarrabuna makusanta ga Allah watan su kuma abinda suke gani laifi ba abinda kowa ke gani laifi bane don haka sayyidina nuhu alaihi salam sai yana cewa ya yana cewa ya ubangiji ya ubangiji in baka ji kaina ba in baka gafarta ma zan zama cikin da suka yi hasara sai Allah ta'ala ya natsan mai da zuciya yana cewa ya nuhu ya kai nuhu ihbit bi salamin minna ka sauka tare da aminci ba fushi ba hasara tsakanina da kai ba wurin da za ka yi hasara ba fushi tsakanina da kai ba sabawa tsakanina da kai ka sauka daga wannan jirgi bi salamin da cikan aminci au bi tahiyatin ko kuma ina gaishe ka ina gaishe ka Allah na gaida a bayansa yana aiko mala'ika Jibrilu ya ce ka je ka karanta man gaisuwa ga bawana manzuna Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan haka sauran annaba Allah na gaishe su to wannan wata khususiya da ke nan wadda haka'ikun da ke ciki cewa ya nuhu Allah na cewa ya nuhu Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne akan kowa da komi kuma yana iya kiran bayansa duk yadda ya ga dama yana kiran bayansa annabawa fa ne su ne mafi girma a halittarsa amma yana kiransu da sunansu gaya ya adamu uskun an tauzojukal janna ya nuhu ihbid bi salamin minna ya ibrahimu qad saddaqata ar-ru'ya ya musa inni istafaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami فخذ ما آتيتكم من الشاكرين يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض haka kowanne ya shu'aib haka ne kowanne annabi sai Allah tabaraka wataala kira sunan shi gaya ba kuma wai kasawa daraja bane a Allah mai iko ne akan yayi amma manzo Allah baka taba jin Allah ya ce ya Muhammadu a cikin alkurani don Allah ya nuna mana ladabin hadarin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai cewa ya Muhammadu ko kada in Allah zai kira manzo Allah da nida'i to sai ya sa mishi makamai ko ya sa mishi alkabba ta manzanci ko alkabba ta nubuwa sai ce ya ayyuhar rasulu ko kuma kambi na nubuwa ko kambi na annabta wai sai ya sa mishi wani crown sannan ya kira shi da shi sai ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك يا أيها النبي اتق الله كوكما يجي يا أيها المزمل يا أيها المدثر أما يا محمد babu a cikin alkurani ko kada don Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana manzo Allah na daban ne tare da dukkan annaba masu girma ne masu daraja ne kiran su da sunan su gaya bai farage darajar su a wajen Allah ba mu fahimci haka kuma mu gane amma Allah na nuna fifiko cewa ga yadda za mu zauna da annabi sallallahu ta'ala sallam in shi da ya halicce shi bai kira shi ba a matsayin yana bawan shi manzon shi amma bai kira shi ya muhammadu ba to mu ba mu da damar kira manzo Allah da wannan ko kada don haka sahabba annabi ba su kira annabi haka nan don Allah ya hana su don haka sai da su ya rasulullah ya nabi Allah ya abul qasim haka ne ya nabi Allah ya rasulullah ya abul qasim ya khairu khalqillah duk wannan sifofi da daraja da kinayoyi da alkunyoyi duk sun dace amma gaya ya Muhammadu babu sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani wuri biyar ne kawai domin kada abin ya zamo abin gori ga yahudawa sai Allah tabaraka wa ta'ala su rika gori ga musulmi bayan ma littafin kacokan babu sunan shi shi mai littafin ma sunan annabi Musa annabi Ibrahim annabi Isa da yawa sai Allah ta'ala ya zana sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wurare hudu da Muhammadu da Muhammadu na biyar din shine wa mubashirin bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmad to nan ne Allah kawai ya kira ya ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam amma ko shi ba yanne dai kuma a gane ma saboda cikar daraja ta manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam nan din ma inda Allah ke ambaton manzo Allah ba kira bane ambato ne to nan din ma da an ambace shi maza maza sai aka kawo risala wa ma muhammadun sai a ce illa rasulun kad khalat min qablihi ar-rusul ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina wa sannan kuma muhammadun rasulullahi wallazina ma'ahu ashiddaw 'ala al-kuffar sannan kuma wallazina nuzila ala muhammadin wa huwa al-haqq to kaga duk inda ba Allah ambaci sunan ma maza maza sai kawo risala وما محمد إلا رسول محمد رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله to haka saboda girman annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya nuhu ihbit bi salamin minna wa barakatin alaik ya nuhu ya kai nuhu ka sauka wa bi salamin da aminci minna daga gare mu aminci gaisuwa ce kuma aminci ne wai muna tare ba batawa sannan kuma kana cikin tsari kana cikin aminci minna da gare mu wa barakatin da albarkatai shine da alkhairai alaika gare ka kai wa ala umumin mimman ma'ak da kuma mutane al'ummomi waɗanda suke daga waɗannan da suke tare da kai safina ta cikin jirgin nan min auladihim na ‘ya'yansu da za su haifa bayan sun sauka jirgi sannan wa zurriyatim da zuriyarsu wa humul mu'minuna su ne muminai aka ce wannan shine ake nufi wala umamin mimman ma'ak ila aka ce mimman ma'aka khasatun bi auladihi wai cewa waɗanda suke tare da kai amincin Allah da albarkatansa da alkhairansa su tabbata gare ku da kuma al'ummomin waɗanda suke tare da kai zaka ce al'ummomin waɗanda suka tare da kai wasu suka ce wannan khasi ne ana nufin ƴaƴansa guda uku to zurriyar da za su haifa cewa samu da hamu da ya fi su wannan yana daga cikin itlaqul ammi bi iradatil khasi an ce wa ala ummin mimman ma'ak amma ana nufin ƴaƴan waɗannan biyan nashi guda uku wanda gini akan wannan cewa duk waɗanda suka a sauka jirgin nan su tamanin babu wanda ya sake haihuwa sai ƴaƴan annabi nuhu su uku dinnan kawai babu wanda ya sake haihuwa sai ƴaƴan annabi nuhu su uku dinnan don haka aka ce duk wanda aka gani bayan an yi dufana an haife shi bayan an yi dufana to zuriya annabi nuhu ne don haka sai ma ana kiran shi adamu thani annabi adamu na biyu ko ko annabi adamu al-asghar annabi adamu karami shi annabi nuhu haka ake ce da shi wannan abin da wasu suka tafi akai kenan wasu kuma kuma suka ce ai akwai shaida akwai dalili ga Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa waj'alna zurriyatahu humul baqi mun sanya zurriya annabi nuhu su kadai ne wanzu su kadai suka wanzu saura duk wanda suka sauka suka sauka a jirgin nan da mutum kwanuka shi sun kare sai mutuwa da shikenan in ya mutu bai ba kowa ba dama an ce duk waɗanda suka shiga jirgin tsoffi ne babu waɗanda suka isa haihuwa ba waɗanda suka isa haihuwa don haka wasu kuma malaman tafsiri suka ce a yana nan akan umumin shi cewa duk zuriyar waɗannan tamalin ɗin waɗanda suka shiga jirgi tare da annabi Nuhu ana nufin zuriyarsu don ba zuriyar annabi Nuhu kaɗai ne suka suka wanzu ba su uku ɗin nan duk sauran sun ta hayayyafa don haka kaji abinda su kuma su malaman tafsiri suka tafi akan shi shi ma suna da hujja akai cewa Allah tabaraka wa ta'ala ce ka sauka tare da wanda kuke tare da su a cikin jirgin nan watan da aminci da albarkatai gare ka da kuma al'ummomin da suke tare da kai wa umamun wasu al'ummomin kuma sanu matti'uhum za mu jiyar da su daɗi fi duniya a cikin duniya sun maye masuhun minna azabun alim sannan daga ƙarshe sun yi kafirci daga ƙarshe za mu halakar da su azaba mai raɗaɗi yamassuhum za ta shafe su minna daga gare mu qul ya nuhu sai aka ce ya nuhu tilka min anba'il ghaibi Allah tabaraka wa ta'ala ce wa'annan kissoshi da muke ta baka ya rasulullahi wannan an bude wannan suratu hudin ta bude dai da bayani akan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sannan ta kawo manzon farko annabin farko mai shari'a shine annabi nuhu aka yi ta ba da kissar shi mai fadi mai fadi da tafsiri sosai da tafsiri sosai saboda fussila kitabu da hukumat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir to saboda haka ne sai wannan kissa ta annabi nuhu sai ta samu tafsiri mai fadi saboda haka Allah ta'ala ya ce wannan kissoshi da muke baka ya rasulullahi tilka wa'annan kissoshi waɗannan labarai min anba'il gaibi labaru ne na gaibi waɗanda suke ɓoye ba wanda ya san da su amma gashi muna fito maka da su ya rasulullahi nuhiha ilaika muna wahayin su zuwa gare ka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka ya rasulullahi kai kanka baka san su ba kafin mu baka labarin waɗannan kissoshi wala qaumuka haka na ma mutanenka ba su san waɗannan kissoshi ba aka ce mutanenka balle ne kai baka sani ba to balle mutanenka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka kai kanka baka san waɗannan kissoshi da muke baka labari ba wala qaumuka to balle mutanenka aka ce kuma wani wata latifa ce a ciki wa haƙiƙar da ke ciki nuna mu'jizar alqur'ani ita ke Allah ya ɓoye a cikin wannan magana yace ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka masu cewa manzo Allah ya kirkira alqur'ani masu cewa manzo Allah ne ya zo da alqur'ani ba Allah ya koshi da shi ba sai Allah ta'ala ya ce ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka ai baka san wannan bayanuna ban labarin gaibi anta kai wala qaumuka haka ma mutanenka ba su sani ba to wai in dai su da suke tare da kai duk yawansu ba su san labarin annabi nuhu ba ba su san kissa annabi nuhu ba amma ka zo da kissa annabi Nuhu me take nunawa mu'jiza ce daga Allah mu'jiza ce daga Allah in dai su duk yawan su ba su san kissa annabi Nuhu ba wala qaumuka kenan kuma sun san baka taba zuwa wani gari aka koyar da kai ba kuma wani bai taba zuwa ya koyar da kai kissoshi ba to ina ka san wannan labaru da kake zo musu da shi kaga daga Allah ne kaga wai Allah na jawo hankalinsu a cikin tilka min ba'il ghaibi nuhiha ilaika a cikin suratu ko Yusufa ne sai ce zalika minan ba'il ghaibi nuhihi ilaika waɗannan tun labarun gaibi ne domin sai Allah tabaraka ta'ala ya ba manzo Allah tsab yadda Allah ya gana da annabi annabi Musa alaihi salam tun fa watan abun da ya faru a Misra tsakanin shi da su Fir'auna da kuma kashe bakirɗe da ya gudu har ya tafi Madiyana har ya dawo ya shekara goma a Madiyana duk alkurani na ta karanta mana ba sannan kan hanyar shi da dawowa Misra ya hango wuta sannan aka kira shi aka gana da shi a nan Allah ya gana da shi ya bashi manzanci duk manzo Allah bai amma kuma ya bada labari kamar wanda kenan wa ma kunta bijanibil gharbi idh nadayna walakin rahmatan min rabbik litunzira qauman ma atahum min nadhir min qablikum lallam yahtadun Allah ta'ala ce ai ba kanan lokacin da muka ga muke gana da annabi Musa amma gashi kana ba da labari wama kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum aqlamahum ayyuhum yakfulu maryama wama kunta ladaihim iz yaqtasimun Allah tabaraka wa ta'ala ce ai ba kanan lokacin da muke a lokacin da mutane malamai na Baitul Miqdisi suke ƙuri'a tsakanin wa zai ɗauki renon Maryam ba kanan amma kuma gashi kana bada labari tiryan tiryan to daga cikin mu'jizozin alqur'ani kamar yadda malamai muhaqqiqai suka tace mu'jizar alqur'ani suka ce ta kasu kashi hudu kashi hudu mu'jizar alqur'ani a cikin tsarin shi mu'jizar alqur'ani a cikin kan ma'anoni shi mu'jizar alqur'ani a cikin bada labarin gaibi mu'jizar alqur'ani a cikin watan bada labarin al'ummomin da suka gabata don haka Allah tabaraka wa ta'ala yace tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir ya rasulullah kai hakuri ya rasulullah kai hakuri dama an kissanta ma manzon Allah ne domin tasliya in an karyata ka ya rasulullahi ai kai mai sauki ne akai ma bari ka ji wanda aka shi shekara dubu ba hamsin ɗari tara da hamsin ana karantawa in ka sha wahala ta miyagun labuzza daga kafirai to bari ka ji abin da annabi nuhu ya sha shekara ɗari tara da hamsin to in an karanta manzo Allah wannan sai zuciyarsa ta natsu cewa lallai sunna ce ta annaba da manzanni masu isar da sakon Allah sai sun haɗu da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da shi don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fasbir ka yi haƙuri ya rasulallahi kamar yadda annabi nuhu ya haƙuri daga izayar kafirai daga izayar mutanensa innal aqibata lil muttaqin sai dai kyakkyawan karshe na masu tsoron Allah ne kaga annabi nuhu ya haƙuri ya samu ya samu kyakkyawan karshe domin Allah tabaraka wa ta'ala na masa jinjina ya nuhu bid bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala ummin mimman qabl mimman ma'ak haka dai haka dai haka dai Allah tabaraka wa ta'ala na ta faɗin darajoji na annabi Nuhu sannan ya halakar da duk duniya amma annabi Nuhu ya tsira a ga kyakkyawan ƙarshe kenan sannan kuma ina masu zagin annabi Nuhu ya ƙarshen su yake sun halaka Allah ya halakar da su zaka innal aqibata lil muttaqin wa hiya zafaru fid dunya shine samun babbar rabo wata ribanta a duniya wa bil fawzi da samun babbar rabo a lahira كما سمعت ذلك في نوح كما يدك جهك النبي نوح عليه السلام طب.
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين
to alhamdulillah wannan ita ce kissa ta biyu daga cikin kissoshin wannan sura wato wannan sura ta kunshi kissoshin annabawa sai aka fara da annabi nuhu an dai fara da shugaba jagaba sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan annabi nuhu sannan annabi hudu wanda aka dangana surar gare shi Ah, to sai gashi kuma ana cewa lokaci yayi saboda haka za mu tsaya nan sai mu tashi daidai wannan watan wannan kissa insha Allah gobe za mu tashi farkon ta kissar annabi hudu alaihi salamu abinda muka ji Allah ya mana muwafaqa da shi da alfarma sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ba mu albarka alqur'ani Allah ya ba mu albarka wanda ka sauka mu da alqur'ani shine sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi sallam Allah ya ba mu ya kara mana son annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam Allah ya ban mu tare da annabi alaihi salatu wassalam Allah ya ban mu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji Allah ya sanya mu a tsananin koyi da da riko da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bijahi sayyidina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama jiya akwai bayan Allah da suka aiko iyalan gidan Alhaji Lawali dan malikin Gusau yaba kaku da suka aiko da littafai na addinin musulunci abin da ya shafi aikin hajji da kuma tarbiyya ta mata ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi in akwai wasu sakonni sai a gabatar da ƙarshe sai malam Ibrahim Mada sai mana addu'a
alhamdulillah sakon da ke akwai shine na kasusuwan da malam ya yi akan tawassul din nan shekaran jiya ana ƙara sanar da yan uwa cewa akwai su wanda yake da bukata sai ya ga malam harazumi sannan akwai sako na naira goma da wani bawan Allah ya aiko shi ma ga ta nan saboda Allah waɗannan su ne sakonnin da muke da su Allah ya saka musu alkhairi صلوا على النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما الله يساك مالا دا الخير الله قال لا بيا الله قال قصتك النبي محمد الله قال صم من الله الله يبيا بقاتا damuwa Allah ya ɗauki, Allah ya ƙara mashayi lafiya, Allah ya ƙara mashayi lafiya, Allah ya biya bukatoci shi, damuwa shi Allah ya mashi magani, don alhorma annabi Muhammadu. Gaba ɗayanmu Allah ya biya mu kowane bukatar shi. Allah ya biya bukatocin baki ɗin alkhairi, kasan mu Najeriya Allah ya ba mu zaman lafiya, fitintunu da tashe-tashen hankula Allah ya muna maganin su. Jihar mu ta zamfara Allah ya ba mu zaman lafiya, fitintunu da tashi-tashin hankula Allah ya muna maganinsu Allah ya karbi azuminmu dukan ibadunmu Allah ya karba Allah shige mana gaba Allah ya zama gatan don alhurma annabi Muhammad sirri fatiha ma salatul fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما عبل ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين